العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau shida ne ko ya fara nisa shi daga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau sha ɗaya ga watan biyar miladiyya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci ta albarka masallacin marigayi alhaji abin da danja allah madaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin azumin watan ramadan kamar yadda aka saba da izinin allah tafsirin zai gudana a cikin ayoyi cikin suke cikin suratul baqara kafin nan akwai wasu tambayoyi da za mu iya amsa su ya ce malam mutum ne ya saki matarsa tsawon shekara tara ta yi wani aure malam za a iya komawa da ita domin wannan shekarun da ta yi to ai shi aure saki kala-kala akwai sakin aure wanda malamai suke ce mushi rajar akwai kuma sakin aure da ake ce mushi ba'i ba'in ya kasu gida biyu akwai bai nuna subura akwai bai nuna kubara idan suka ce rajari shine mutumin da ya saki matarsa saki na ɗaya ko saki na biyu to yana da damar ya mai da ita a lokacin da take cikin idda lokacin da take cikin idda ko jini uku ko tsarki uku to yana da damar matukar ba ta gama jini uku nan ko tsarki uku ba yana da damar da zai ce ya mai da ita kuma idan ya mai da ita a shari'a musulunci ta koma dole ko ta koma ba ta koma ta koma ba sunanta ta koma a shari'anci idan ta ce ba za ta koma ba to ko dai ta masa hulki a matsayin cewa ba ta san shi za ta biya shi sadakinsa ko kuma ta masa wani awa na daban amma idan mutum ya ce ya da matarsa alhali saki ne na kone irin wannan kuma ba ta gama idda ba to wajibi ne ka ji tsoron Allah wannan matar ta ka ta koma kuma iyayen ka ji tsoron Allah kar su hana ta komawa na ɗaya ke akwai bala saki wanda ake ce masa ba'in baɗin sakin da ya kasance ba na kome ba to amma rashin koman kala biyu akwai bai nuna sugura akwai bai nuna kubara akwai wanda ba na kome ba amma ƙaramin rashin kome akwai kuma babban rashin kome wanda ya zama ba na kome ba amma ƙarami shine mutumin da ya saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu saki na biyu ya bar ta gama idda to a nan bayi da ikon da zai ce ya mai da ita in ya ce ya mai da ita to sai dai a ɗora sabon aure ba tare da ta je ke wani auren ba shi yasa aka ce ma wannan bai nuna subra amma bai nuna kubra shine sakin da mutum ya saki uku na ƙarshe ya cika mata saki uku cif to a nan ba shi ba ta hatta ta ki hazaujan ghayrahu da nassin alqur'ani har sai ta tafi ta je ke wani aure kuma ya zama auren ba ta yi bane na kisan wuta aure ne ta yi na fi billahi idan Allah ta'ala ya kawo ƙarshen wancan auren nata to tana da damar da za ta iya komawa wajen wannan mijin nata ya a daura mata sabon aure da shi kuma a nan ta dawo amarya til domin za a fara kirga ne yanzu tana da igiyoyin ta guda uku sabanin wancan bai nuna su ba ko da ya mai da ita wancan sakin da ya mace yana nan to da za su zauna ne in saki ɗaya mata ta sauran igiyoyi biyu a tsakaninsu in saki biyu ya mata sauran igiya ɗaya a tsakaninsu to a nan ba mu san wanne yake nufi ba mai tambaya ya ce shekara tara a shekara tara nan saki uku ya mata ta fita ce wani aure ko kuwa a saki ɗaya mata ko ko saki biyu ya mata duka a taran nan idan ta je ce wani aure kuma ta fito kuma fitowa ta fi sabilillahi ba hada baki suka yi ba to anan ya halatta zai iya mai yaki shi ne abin da ake nufi wallahu a'lam wanda ya ce ni dalibi ne daga SCE Zaria ina koyon English Islam Studies ina tambaya ne akan khawarijawa cikin a cikin aqidar khawarijawa sun yadda da kalmar shahada amma sun ce cikin qur'ani akwai suratul yusuf da ba su yarda da ita ba na tambayi malami na na ce menene hukuncin su a musulunci ya ce mini musulmin musulmai ne tunda suna furta kalmar shahada malami ina bukatar karin bayani to khawarijawa wata kungiya ce da aka yi ta tana ɗaya daga cikin farko-farkon ƙungiyoyi na bata da aka yi su tun bayan su a nan sallallahu alaihi wasallam da shekaru abin da ya haifar da wannan ƙungiya ta hawarijawa ita ce siyasa madiyan sayyidina ali ne radiyallahu anhu a matsayin sa na khalifan annabi sama da hudu a lokacin da aka samu rashin fahimta tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya radiyallahu anhu ma har abin da ya gudana na yaƙi ya gudana tsakaninsu to khawarijawa bayan an gama yakin sai suka ce to ba mu da sayyidina inda ya ne ya yi da sulhun da suka yi da sayyidina muawiya so da ka sayyidina alba ya kafarta karshe dai suka kafarta sahabban annabi sallallahu alaihi da yawa suka ce ba mu su da su karshe suka halatta jinin suka ce duk duniyar nan a wannan lokacin masu wanda suka haifar da matsala a duniyar musulunci mutum uku sau da wajibi ne a kashe su shi yasa ka guji ɗaukar tunanin mutane suke cewa wai duniya ba za ta gyaru ko kasa ba za ta gyaru sai an kashe wani da wani wannan kuskure ne dabi'a ce ta hawari da ba duniya za ta iya gyaruwa da izinin Allah ba tare da an kashe kowa ba to suka ce sai an kashe sayyidina Ali radiyallahu anhu a lokacin yana khalifan musulmai a Kufa suka ce sai an kashe sayyidina Muawiya radiyallahu anhu yana khalifa a bangaren Sha Siriya kenan a yanzu suka ce sai an kashe Amr ibn al-As radiyallahu anhu yana gwamna a karkashin sayyidina Muawiya a Makka saboda haka suka tafi domin su je su kashe su aka wakilta kowa kowane lalatacce aka sa shi zai kashe ɗaya daga cikin su cikin su wanda rayuwar shi ta lalace yayi sa'a a mummunan nufin sa shine Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi shine ya kashe sayyidina Muhammad sayyidina Ali radiyallahu anhu a wannan rana sayyidina Amr bin al-As a ranar sai aka yi ta'a sai ya zama bai samu fitowa da asuba ba sai wani daga cikin almajiransa da ake ce masa Kharija shine ya fito wancan lalataccen ya kashe shi shi kuma sayyidina Muawiya ya fito a ranar amma wanda ya je kashe shi bai sa abu sai dan ya yanke shi a cikin sa malaman tarihi suka ce likitan sai ya ce za a iya maganin wannan ciwon amma yanzu sayyidina Muawiya bai sake haihuwa ba aka masa aiki a yin aikin da suke a wancan lokacin sai na ma'awai rabi Allah an ne shiga da rayuwa har lokacin da Allah ya karɓi ransa waɗannan su ne jawa. daga cikin manya-manyan aƙidun su akwai fito na fito da gwamnati su duk gwamnati ba ta daidai ba ba gwamnatin da za a kafa ta zama ta daidai a wajen su in ba su suke shugabanci ba to kowa ba daidai yake ba aƙida su ce wannan daga cikin aƙida su akwai kafin musulmai duk musulmi a wajen su in bai bi ra'ayinsu ba kafiri ne shi aqidar su ta uku babba ita ce aqidar duk wani hadisi da ya saba ma qur'ani a kwakwalwar su to ba za su yi aiki da shi ba sannan aqidar su ta gaba ita ce duk wanda ya saba ma aqidar su to jini shi ya halatta kawai ya kwana a lahira so daga mummunan aqida ce ne haɗari kuma a wannan zamanin namu da muke rayuwa ce akwai kungiyoyi wanda ya billah ko ba su kira kansu da khawarijawa ba to irin aqidan khawarijawa suke dauke da su so da kamata ta sai ku a hankali ban san a bangaren khawarijawa waɗanda ba su da surat yusuf ba kamar yadda ya rubuta akwai rubuce-rubuce da aka yi akan khawarij da fiqh na musulunci amma ban san wani bangare bane na khawarijawa ba su yi da surat yusuf ba domin khawarijawa daga cikin sufofin su mahaddata alqur'ani shi yasa lokacin da sayyidina ali sai yake su sayyidina abdullah ibn abbas ya ce kakka yake su ka bari in je yi mukabala da su a lokacin sun kai su dubu takwas sayyidina abdullah ibn abbas ya tafi zai yi mukabala da su da zai tafi sai sayyidina ali ya ce masa jadilhum bis sunan wala wala tujadilhum bil qur'an fa inna al qur'an hu wujuhum wa innahu ahlu qur'an yace in ka je kakka ja da su da qur'ani kakka ja musu aya kana fara jawo aya sai su karanta maka saboda mahaddata ne abinda za ka ka musu hadisai kuma qur'ani yana ɗaukar fassarori da yawa amma ka ja musu hadisi aka yi sa'a din da Abdullah ibn Abbas ya yi mukabala da su aka samu rabin su sun kai dubu hudu suka ce sun tuba suka aje makami suka daina yakar musulmai dubu hudu kuma daga cikin su suka ce a su suna nan suka koma wani waje da ake ce mushi hamura hamura suka je suka kafa sansanin su a can a matsayin daular su ba ruwansu da kowane musulmi suka je suka zauna a shi sa ake ce musu hamuriya hamuriya daga cikin matsalolin su na fikin suna ganin idan mace ta sha altashi ba ta yi sallah ba saboda jinin jinin haila ko jinin biki to sai ta rama sallah an tambayi sai na Ali radiyallahu anhu game da su kamar da Imam Zahabi ya kawo a cikin Sirru Alamin Nubala yace aka tambaye shi aka ce ahum muslimu aka ce masa ahum ahum kuffaru kafirai ne su sai na Ali yace lai su bi kuffari ban min ban min kufri fara kafirai za mu wasu hukuncin a matsayin kafirai ne kawai da yace a ai kafircin suka guje mawa aka tambaye sai na Ali aka ce ahum munafiqun ko munafikai ne لا ليسوا بالمنافقين فإنهم يذكرون الله كثيرا والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا شي با منافقين بني suna yawan ambatan Allah munafikai ko ba ta ambatan Allah sai dan kada sai mai tambayi sai na ake tambaye ne ce ahum to man su waye su sai ce ihwatul lana baghaw alayka yace yan uwan mu ne a musulunci suke amma kuma suka mana zanga zanga suka mana tawaye to da wannan ne malamai suke ganin cewa sunan kungiyar khawarija ba a musu ba a yanke musu hukunci a matsayin kafirai kai tsaye kai tsaye ba za ka ce musu kafirai ba iyaka kowa da cin za a masa hukunci gwagwadon aikin da ya aikata idan aikinsa ne ya fitar da shi daga musulunci to shi akan kansa sai a masa hukunci a matsayin cewa ba musulmi bane amma asalin aqida khawarijawa ba kafirai bane su sannan sun kasance idan mutum ya zunubi kwara ɗaya duk ce ba musulmi bane shi haka aƙida su take wasu mutane ne masu masu tsaurin kai Allah ya tsare mana aƙida wannan bai tafiye shi Allah ya kama malam lafiya Allah ya kama su malam mace in tana da ciki an ce ta ciyar to idan ba ta da halin ciyarwa kullum yau ta ciyar sai kuma bayan kwana hudu sai ta sami abinci yau wannan ya zafi ba mace mai ciki ba ce ta ciyar ba duk da akwai magana amma mace mai ciki ma ba azumi za ta wannan ita ce fahimtar da tafi daidai mace mai ciki ya mara lafiya ce hukuncin ta ba ta da lafiya ko cikin da take ciki ya ba take da shi ya ba ta da lafiya in ta haihu ta rama azuminta mata sukan yi irin waɗannan tafiyoyin da mazajensu da yawa sai su ce wai abin yana ba su wahalar rama na sha faɗa musu a shari'a ba inda aka ce idan mutum ya sha azumi sai ya rama a lokaci ɗaya abin da ake bukata cikin sauki za ki iya rama azumin ki a cikin sauki duk litinin da alhamis ki yaji ko azumi nawa ake bin a shekara ko guda talatin ne za ki rama cikin sauki ba tare da ki sha wahala ba kuma ba wanda zai san ma kina rama azumi to amma sai mutane sai su makale sai su ce a ai kawai ciyarwa za ta yi an akwai masu wannan fatawa a cikin sahabbai akwai Abdullahi ibn Abbas akwai Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu amma fatawa ce wacce take ba ta da karfin dalili asali mai ciki ba mara lafiya ce Qur'ani kuma ya ce mara lafiya fa iddatun min ayyamin ukhra idan ya samu dama bayan wani lokaci bayan azumi sai ya rama azumi so da kane ciki ta rama azumi shi ne yafi zama daidai kuma ta bi hanyar da muka bata shawara za ta samu sauƙin rama azumi ba tare da ta sha wahala ba da izinin Allah wallahu ta'ala a'la wa alam za mu tashi aya ta 103 insha Allah ta'ala cikin suratul baqara Allah ya rahmani bismillah walau annahu amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم بايا الله مدوكتي sarki ya faɗa mana yahudawa sun ƙi yin aiki da attaura a zamanin annabi musa alaihi salam da bayan su suka yi watsi da attaura suka aje ta gefe guda ƙarshe suka koma suka zama matsafa suna bin tsafe-tsafe tsafin da aka samo shi daga zamanin annabi Sulaiman alaihi salam wanda shedanin aljanu suka kirkira suka danganta ma annabi Sulaiman alaihi salam alhali annabi Sulaiman alaihi salam ba matsafi bane annabi Sulaiman annabin Allah ne ne tauhidi wanda ya kira zuwa ga tauhidin Allah shi kadai abauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai tauhidi ko yana cin karo da sihiri sihiri ma yana fada da tauhidi in akwai sihiri to babu tauhidi in kuma akwai tauhidi to babu sihiri abinda ba mu ƙara ba mu bayani a kansa ba jiya shine me hukuncin mai sihiri hukuncin sa malamai suka ce shine as-sahir yuqtal idan aka kama mutum matsafi ne shi aikin sa shine sihiri to hukuncin sa shine a kashe shi kusan wannan ittifaki ne na malamai amma sun yi sabani har yustata za a karɓi tubansa malamai da yawa suka ce yustata za a nemi ya tuba in ya tuba bayan kwana uku shi kenan idan ko ya tuba bayan kwana uku to yuqtalu murtaddan za a kashe shi a matsayin kafiri ya rida ba haddi bane ba haddi aka masa ba shi yasa idan aka kashe shi ba za a masa wanka ba ba za a masa sallah ba ba za a kashe shi a makabartar musulmi domin ya mutu a matsayin kafiri an faɗa mana jiya cewa al-jahilu kafir me yin sihiri kafiri so daga idan aka kashe shi yuqtalu riddata la hadda ridda ba ba haddi bane an samu wasu daga cikin malamai musamman almajiran al-Imam Malik rahmatullahi alaihi da suke cewa at-tahir la yaddata suka ce ne sihiri ko da an kama shi a kashe shi dalilin da suka ce kaifa tu'lamu tawbatu wasiyu min amalil qalb tsafi a zuciya yake aqida ce to idan ya ce ya tuba ta za a gane ya tuba sai suka ce hukuncin su dai da zindigi zindigi shine mutumin da ya bayyana musulunci a fili amma kuma a ɗakin shi ba musulmi bane shi yana da gumakan da yana musu sujada to ya za a gane su tuba amma dai kauli rajihi za a bashi dama ya tuba idan ya tuba shi ke idan bai tuba to za a kashe shi kuma kisan da za a masa shine kisa na riddaya ba musulunci to bayan Allah madaukakin ya gama mana bayani akan sihiri da kuma ƙaryar da shedanin aljanu suka ma annabi Sulaiman alaihi salam suka ce ai sihiri yake yi alhali ba sihiri yake ba sai Allah madaukakin sarki sai ya ce walau annahum amanu da a ce su yahuda wanda suka yi ƙarya suka rika yin sihiri sun yi imani ba su yi tsafi ba ko kuma da suka yi tsafin sai suka tuba wattaqau kuma suka yi takawa لمثوبة من عند الله خير والله da sun samu wani lada a wajen Allah khair da wannan kuma ya fi zaman musu alkhairi lau kan ya'lamu da su san haka amma ba su sani anan Allah madaukakin sarki yana ce ma Yahudawa da a ce ba su tsafi ba da a ce sun yi imani da taura da a ce sun yi aiki da taura da a ce sun yi aiki da littafan da Allah ta'ala ya saukar bayan taura kuma suka yi takwa abin da ake ce ma takwa shine aiwatar da abin da Allah ya ce a yi da nisantar abin da ya hana kamar yadda za mu gani nan gaba to da sun yi wannan la masubatun min indillahi khayr da sun samu wani lada babba a wajen Allah madaukakin sarki kuma da wannan ladan shine ya fi zama musu alkhairi law kanu ya'lamu da a ce suna da ilimin su gane haka amma Allah ya ba su ilimi sai suka aje ilimin a bayansu suka ki aiki da shi saboda haka sai suka taɓe suka zama matsafa suka zama masu sihiri suka zama sun kirkiri karerai kuma ƙaryar ba ta tsaya kawai a kansu ba sai suka danganta ma annabi Sulaiman alaihi salam suka ce annabi Sulaiman alaihi salam shine matsafa abin da ake ce mai imani akwai malaman da suke cewa al-imanu tasdiq imani gaddatawa الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه yace akwai damuwa a game da wannan tarihi sai dai abin da ya fi a ce mai imani al-iqrar wal i'tiraf al-mustalzim lil qabul wal izhar abin da ake ce mai imani shine al-iqrar tabbatar da abu haka yake wal i'tiraf da kuma yadda da wannan abu المستلزم للقبول وأن كما ذات لازم تام وأن يتدل يكرب أبو حنود الديو والإذعان كما يبي ده أبو ده أكشي مسجي وأن شين إيمان a lokacin da aka ce kai imani abin da ake bukata shine ka yadda a cikin zuciyarka harshenka kuma ya furta sannan kuma gaɓoɓinka su aiwatar a aikace to ka sami imani shi yasa suke cewa al-imanu huwa sahibul munati al-khamsi imani shine wanda yake da wasu nunun nunun guda biyar na farko sai su ce al-iqraru bil lisani wal i'tiqadu bil janani والتطبيق بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان abin da ake ce mai imani shine harshe ya furta shi yasa lokacin da ka zo zaka shiga musulunci idan mutum ba musulmi bane zai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shine ake ce masa al-iqrar bil lisan a lokacin farkon musulunci abin da ake bukata kowa ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce makafirai a lokacin sa qulu la ilaha illa Allah tuflih ku ce la ilaha illa Allah sai ku samu aljanna lokacin da babban sa zai mutu Abu Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yace masa kenan yace ya ammu qul la ilaha illa Allah kalimatan attakhiduha laka hujjatan inda Allah yawm al-qiyamah yace ya babbana ka taimaki kanka ka ce la ilaha illallah ni kuma zan rika wannan kalma a matsayin hujja a gare ka ranar gobe alkiyama a gaban Allah in ce ya Allah babbana ya ce la ilaha illallah a gefen sa akwai shedanin yan uwansa abokanansa wannan bala'i ne na na abokantaka da mutanen banza ba za su taimake ka ba har ƙarshen rayuwarka sai dai su halakar da kai suna gefe su Abu Jahal suka ce eh a targabu an millata Abdul Muttalib yanzu za ka ƙi bin mutum addinin baban ka abin mutsalibi ka ba addinin yara a kan addinin yara za ka mutu manzan da ta sama yana ƙoƙarin babbansa abu talib ya kalma shahada su kuma miyagun abokanansa su abu jahli suna ziga shi suna cewa a tabbaba an millati mutsalib abdul mutsalib za ka yadda yanzu ka zama kayi tawaye ga addinin abdul mutsalib karshe abu abu talib ya ce ala millati abdul mutsalib ya ce muhammadu ka yi haƙuri zan mutu a kan addinin babana ne abdul muttalib shi ke ne mutu a haka sannan sai sannan sai alaiti qadu bil jana sai kudirtawa a zuciya abin da ka faɗi a bakin nan to ya zama kuma shi ne ka yadda da shi a cikin zuciyarka sannan sai a tabbiku bil arkan sannan gabobi kuma shi gabobi su tashi shi yasa as-salatu min al-iman sallah tana cikin imani az-zakatu min al-iman zakka ma imani ce li'annaha amalu min a'mal al-iman domin aiki ne duka waɗannan daga cikin ayyukan imani biyayya ga iyaye imani kyautata ma makwabta imani ne marabtar baƙonka ka girmama baƙonka ka ba shi abin da ake bukata imani ne ka ga wani abin da zai cutar da al'umma akan titin su ka kawar imani sannan ya zidu bi ta'atir rahman imani yana da duwa idan mutum yana biyayya ga Allah madaukakin sarki wa yanqusu bi ta'ati shaytan idan ko mutum shaytan yake bi to imanin sa kullun zai rika kasa har ya zama wata rana kila a rasa imanin ba ko daya imani yakan zama kaman kankara ne gwaggwadon yadda suke zama a cikin firish to haka gwaggwadon yadda za ta kara tabbata tana kara ƙarfi amma idan ka fito da ita cikin rana to shi kenan ta talasha ta talasha sai ya talasha ya talasha imanin sai ya rika narkewa ya rika narkewa sun ana ganin kankara har ta koma ne har ta koma ta zama ruwa in ba ya sa abubuwan ma ya zama na daji to haka imani yake to Allah madaukakin sake ce da Yahuda wannan sun yadda sun yi wannan abu ba su buƙaci ba wattaqaw kuma suka yi takwa abin da ake ce matakwa malamai suka ce an yaja ala al'abdu bainahu wa baina ma yakhafu wa yahzabuhu wiqayatan taqiyya an asalin abin da ake ce matakwa shine ka sa kariya a tsakaninka da wani abu da kake jin tsoron sa shine ake ce mishi takwa yanzu katanga katanga da kake sawa a gidanka domin kada barawo ya shigo maka gidanka misali ko kuma kada aka gani me kake yi a cikin gidanka sunanta takwa domin tana kare ka daga abin da kake jin tsoro na a shigo gidanka haka to amma idan suka ce takwa a shari'a فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه abin da ake ce matsa takwa shine mutum ya sanya shamaki a tsakaninsa da abin da yake jin zai iya jawo masa bala'i ya jawo masa hushin Allah ya sa shamaki tsakaninsa da shi shi ne ake ce masa takwa saboda haka takwa kenan a takaice aikata abin da Allah ya ce a yi nisantar abin da Allah madaukakin sarki ya ce ka a yi wannan shi ake ce masa takwa an taj'ala bainaka wa bain ma'asi Allah wiqaya ka sanya tsakaninka da saba ma Allah ka sa shamaki ka sa kajarku kana gefe saman Allah na can to kayi takwa ce shi yasa takwa wasu kan fasara ce tsoron Allah in ka ce takwa tsoron Allah baka ba da ma'anar cikakkiyar takwa takwa yin abin da Allah madaukakin sarki ya sa ka yi da nisantar abin da ya hana ka shi da ke ce masa takwa a wurare da yawa a Qur'ani Allah madaukakin sarki ya hada takwa da imani kamar yadda ya hada ana ya ce walau annahum amanu wattaqaw lamatubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun to haka a wurare da yawa Allah ta'ala ya hada imani da takwa misali Allah madaukakin sarki yana ce mana ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku bi Allah ku tsara dokokinsa ku nisanci abin da ya hana wa zahu ma baqiya min riba ku kyala abin da ya saura na riba ana maka wa'azi ke maciyin riba ne to daga nan ka kyale ta in kuntum mu'mini in kuna da imani kaga anan Allah madaukaki ya haka takwa da imani takwa da imani a hada ciki sannan a wani wajen Allah madaukaki ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi kaga يا أيها الذين آمنوا يا قولا لكي إيماني اتقوا الله كيما ألا تقوى كبي أمر ننسى كني سنجح ننسى حق تقاته قتي التقوى ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون قبل سكركم في كنا مسلمين kaga nan ma Allah madaukakin sarki ya hada takwa da ya hada takwa da imani sannan Allah madaukakin sarki ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda kuka yi imani ku yi ma Allah takwa kaga masu imani ku yi ma Allah takwa wa kunu ma'as sadiqin ku zama tare da masu gaskiya sannan ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowane rai ya tsaya ya tunani ya kalla me ya tanada dan gobansa alkiyama sannan Allah madaukakin sarki yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun tace alladina amanu wa kanu yattaqun ma waliyan Allah ba su da su wala hum yahzanun kuma ba su da damuwa ba su da tsoron me za su je su gani a lahira sannan ba su da damuwa me suka bari a baya suwaye su alladina amanu wa kanu yattaqu sune waɗanda suke da imani kuma suke da takawa shi yasa malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi sai ya ce alwali man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliya duk wanda ya zama yayi imani da Allah kuma yana da takawa to shi yake ce mushi waliyi kana neman waliyi wanda ya cika waɗannan sharuɗan guda biyu an ta kuna mu'minan wa an ta kuna taqiyan sirta waliyya ga imani ga takawa to ka zama waliyi ka zama waliyin Allah kun ga wannan kenan sannan Allah madaukaki a farkon Qur'ani a farkon wannan surar yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sai ta alladina yu'minuna bil ghaib kaga nan ma an haɗa takawa da imani so daga akwai talazumi akwai tilaccin haduwa tsakanin mutum ya zama mai imani kuma ya zama mai takawa ya zama mai imani kuma ya zama mai takawa hada ciki ba ka raba tsakanin takawa da imani a inda Allah madaukakin sarki ya hada imani takawa to ana nufin imani kujirtawa a zuciya da kuma furtawa a baki takawa kuma sai ta dauki wancan bangaren na aiwatarwa a aikace takawa ce za ta hana mutum ya zina takawa ce za ta hana mutum ya ɗauki kuɗin da ba nashi ba dukiyar da ba tashi ba takawa ce za ta hana mutum ya sha giya takawa ce za ta hana mace ta saba ma mijinta takawa ce za ta hana namiji ya je ya wudar matarsa takawa ce za ta hana ƴaƴa su saba ma iyayensu takawa ce za ta sa mutum ya zo masallaci ya salla takawa ce za ta sa mutum ya zo masallaci ya saurari karatun alkur'ani takawa ce za ta sa mutum ya kasance mai biyayya ga iyayensa ya zama mai tausaya ma waɗanda ba su da shi duk takawa ke sa wannan to kaga hada ciki imani da takawa shi yasa Allah madaukaki ya ce ma Yahudawa walau annahum amanu wattaqu la basubatu min indillahi khairun law kanu ya'lamun da a ce sun yi imani kuma sun yi takwa to da sun samu lada a wurin Allah ladan da yake babba wannan takwa da ake magana kanta kuma Allah ya buranta ma Yahudawa cewa da sun yi ta الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه يجي أبن ذاك يجي يجي المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وعدوا ما افترض الله عليهم waɗanda ake ce musu masu takawa su ne waɗanda suka nisanci abin da Allah ya haramta musu kuma suka aikata abin da Allah madaukakin sarki ya umarce su da shi su ne ake ce musu almuttaqun su ne waɗanda suke da wannan sifa ta takwa Allah ya ba mu ɗaya daga cikin magabata al-Imam Al-Ibn Hadibi rahmatullahi alaihi yana cewa at-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhsha iqab Allah yace abin da ake ce mata taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah kai aiki akan da'a Allah abinda Allah yake kai kai ala nurin min Allah akan wani haske daga Allah haske daga Allah shine ilimi sannan tarju thawaban Allah kana mai neman ladan Allah kaga kaman ya kalli wannan ayar walau annahum amanu wattaqu lamatubatun min indillahi khair taqwa yin da'ar Allah akan ilimi da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai sannan kuma a zuciyarka kana fatan Allah ya baka ladan wannan da'ar da ka masa sannan a gefe guda an tatruka ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhsha iqaballah ka zama ka nisanci abin da Allah ya hana kuma akan ilimi ba kawai akan ina gani ba ba kuma kawai akan ai mutane ba su bani ba ba zan yi ba a ba kowane abu bane mutane suke yi ke kuma zaka ba kuma kowane abu bane mutane suka nisance shi ba su kai ma sai ka ce zaka nisance shi a matsayin bautar Allah a iyaka akwai abin da malaman mu suke ce mushi urfi malaman mu sun fiki suna da abin da suke ce mushi urfi al'urfu al'ada akwai abin da za ka ga mutanen ka ba sa yi so tari za ka ga wannan abin bai shafi ibada ba abu ne da ya shafi kila mutunci ko kuma ya shafi rayuwa to kai ma ba laifi bane tunda a cikin su kake rayuwa ka zama ka nisanci wannan abin da ba sa yi domin kar ka zama bambara kwai a cikin su kar ka zama jaba ko yanzu misali ai mu a cikin al'adunmu al'adunmu masu kyau kawai sai a ce da liman ranar juma'a kawai zai zo ya hau mimbar sa kawai sai sha kwat da necktie a nan masallaci kaga yau abin ne da mutanen mu suke kyamarsa ko amma in ka tafi wani waje su ba komai bane wannan kawai za ka ga malamin qur'ani malamin hadisi kawai ya tsane da da ti da shek kawai ya zo zai ta kai wanda ka jawo aya kafin karasa ma ya karasa maka kaga al'ada ce can mu ko ba al'adar mu bace nan to abinda suke ce mata kuwa ce nisantar abinda Allah baya so da kuma aikata abinda Allah yake so shi na ake ce masa taqwa to Allah ya goranta mai guda ce da sun yi wannan tabbas da sun samu lada a wajen Allah kuma da haka ya fi zama musu alkhairi babban malamin tafsiri al'allama tun da jarir al-tabari yake cewa a dunkule لو أن الذين يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه آمنوا da a ce waɗannan da suke koyan tsaki wanda suke raban suke raba miji da mata da shi da a ce sun yi imani fa Allah wa rasulahu suka gaggata Allah gaskiya gaggatawa kuma suka gaggata manzansa wa ma ja'ahum bihi min 'indi rabbihim kuma suka gaggata manzansu akan abin da yazo musu shi da shi daga Allah wattaqaw rabbahum kuma suka suka suka yi takwa ga ubangijinsu fa khafuhu fa khafu iqabahu suka ji tsoron Allah suka ji tsoron azabar Allah fa ata'uhu bi ada'i fara'idihi sannan kuma suka yi ma Allah da'a ta hanya aiwatar da farillan Allah wanda daga cikin farillan Allah akwai nisan tasihir annabi sama ya lissafa sihiri a ɗaya daga cikin asawul mubiqat yace ittaqu sab'an mubiqat ku nisanci wasu zunubai guda biyu guda bakwai abuwan da suke halakar da mai yin su annabi sama ya lissafa ya ce al-ishraku billah akwai akwai shirka ga Allah sannan manzo sai ce wasihir da tsaji asir sihir yana ɗaya daga cikin abin da ke halakar da mutum al-mubiqat al-muhlikat ya halakar da mai yin sa ya sa shi da wuta in ya shiga wuta shi kenan shi da aljannar Allah ko domin ga shi can Allah madaukakin suke ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq haqiqa sun sani duk wanda ya karɓi sihiri ya zama masa dabi'a shine abin aikatawa to wallahi ba yi da rabon lahira ba yi da rabo a wajen Allah ya yi sallama da lahira ya yi sallama da aljanna Allah a wannan zamanin namu abin tashin hankali ba abin da ya fi fiye da tsafi tsafi shi ne komai mutum kansila ba wannan ko shi kansila mutum kansila ka gani kansila shine a matakin gwamnati na siyasa shine na ƙasa wani kansila ne ne ma sai ya rabu da Allah sai ya ja masa tsafi sai ya ja masa tsafi shi yasa kasashen da shi yasa zaka kasar ba zaman lafiya a cikin ta fitinar babba ita ce ta tsafi waɗannan masu kashe mutanen za su na ana fira da su matsafa ne mafi yawancinsu wani ya ba da labari a cikinsu kowa ya ji yana cewa abin da dinsa bokanta ya ba shi sharaɗi ya ce idan ya kashe mutum yana shi jini shi ga hoton shi nan babban mutum bai sosai yana yana furta wannan magana banda waɗanda za a zo a ce musu su je su bizna su bizna maraƙin sa yana da rai su haƙa rami tusa shi a cikin ƙasa a yi tsaji shi ne kuma wani yin bala'i ne wanda ina al'umma za ta ci nasara tana tsafi al'umma ta zama mai tsafi ta kai mu a wuraren da ana ba da labarin wuraren da ake waɗannan tashin tashi na musamman irin su jihar zamfara mutane suna tsafi wai wani yaro sai ya zo sai ya haka da tsuntsu wai sai a zubo mishi wani ruwa ko ne ko suwa sai zubo mishi uku wai sai ya ɗaga wata ƙwarya haka sai ruwa a zubo mishi shi ke zai zai ba mutum laya da wannan ruwan ya wanke biyu ya watsa ma mutum wannan ruwan ya ba shi sha kawai baka san ruwan ko meye ba shi ke wai an ba mutum maganin bindiga wani wani ɗalibi yake ban labarin ƙauyensa nan wajen birnin gwari ya ce mota mota tirela tirela ake cikawa a tafi ƙauyen wannan shi ɗalin yara wai a za a je a sha wannan bakin ruwa ruwan kafirci ta kai ma mutane suna zuwa sai a zo qur'ani ana yayya da qur'ani ana yakawa a sa ki takarda dai a gefen ciki dama a sa ki takarda dai wai wai wai wai wai wai wai a samu zaman lafiya ana cikin tashin hankali kuma ku tokai ku tokai na Allah an ba yadda za a mutane su samu mafita alhali sun kafirce ma Allah shi nan kuma kafirci mafi tashin hankali wani malami na je na ba da labari kila wasu kuma sun ji malami yake ba da labari wani alaran ma mahaddacin alkur'ani zai same shi yana kuka yana tambaye sai ce me ya faru ya ce wallahi wani babban dan siyasa ne a ƙasar nan bokayen shi suka ba shi shari'i suka ce ya samu mahaddacin alkur'ani ya je da shi ka'aba ya rika kallon ka'aba alaran man yana karanta ayatul kursi yana duwa'i da shi sannan ya samu mukami ya tafi da shi suka tafi can abinda suka je suka aikata ke a nan ƙasar mutane suke zuwa su je su aikata wannan aiki ya ɗauke shi ya tafi da shi je ya yi abin da zai yi da shi a kundu da saudi intercontinental hotel duk wanda ya san makka ya san wannan hotel ɗin da yake kallon ka'aba a ciki suka je suka aikata wannan aikin sannan ka ce za a samu zaman lafiya a wannan kasar ta ba labari bane to ake bada da gaske ne waɗannan abubuwan suke faru wani irin tsokanin Allah muke yi to shine al'allama ibn jarir al-qabari sai ya ce da a ce sun bar wata jannabu ma'asiya kuma suka nisanci saban Allah لكان جزاء الله إياهم وثواب وثوابه لهم على إيمانهم به وتقواه إياه خيرا لهم من السهر وما اكتسبوا wallahi da imanin da suka yi da Allah da takawar da suka yi ma Allah madaukakin sarki da nisanta sihirin nan da suka yi to da shi yafi musu alkhairi fiye da sihirin da suka aikata da kuma abin da suka aikata bayan sihir so daga ita ce ka'ida al'ummar take son ta kubuta sai ta yi ma Allah tauhidi sai ta yarda da Allah daya ta bauta ma Allah ta nisanci abin da Allah ya hana darsan da za mu iya fitarwa a cikin waɗannan ayoyin guda biyu darasi na farko anna man taraka ahkam Allah ta'ala taba'a qawani na iblis duk mutumin da yake bin umarnin Allah yake bin hukuncin hukuncin Allah to abin da zai shi ne zai dawo yana bin ka'idodin shaitan in dai ba za ka ba Allah ba to shaitan ka ce kaga su da suka ki bin Allah suka yi watsi da attawa da dattafan da suka zo bayan attawa sai suka koma suna bin tsafi tsafi ko aikin shaitan ne واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان to ka'ida ita ce idan baka ba Allah ba to zaka zama shedan kace sannan darasi na biyu anna min qaba'il yahudi ittiba'a sihr daga cikin munanan ayyukan yahuda akwai bin tsaji ki tsaji na uku anna shayatin hum asbu sihri wa man lallai shidanu su ne asalin tsafi daga shidanu ake samun tsafi shi yasa wani tsafin ai akan ba da labari a ce tsafin shidanin aljani ne zai ba mutum sharadi ya ce ga abin da yake so ya mishi shi kuma da abin da yake so sai ya masa ya rika ba shi labaran abubuwan da za su faru gobe shi kuma sai ya ce ga abin da yake so ya rika masa na saba ma Allah wani sai ya ce la sallal la'asar da Allah ba da kuma yake hadu wa ala salawati wa salati kun fa wa qumu lillahi qanitin sai ya ce shi sallal la'asar yake san kan mutum ya rika wani shedanin aljanun kuma sai ya ce ma mutum abin da yake so ya masa shine ya rika rubuta alqur'ani da jinin haila wanda ittifaqin malaman fiqh jinin haila na jadda shi abin da yake so ya masa kenan wani kuma ya ce masa ya daina sallah wani ya ce masa ya rika duwatsi wani ya ce masa ya rika zina shi ya sa a kalla ko ko kayan da ake kama su a Najeriya ai fira da su a rediyo sai ka gan sun afka ma waɗannan miyagun ayyukan bayan wancan mummunan aikin kuma da suke aikatawa to shi ɗanin ne suke sa su darasi na hudu anna shayatin kadzabuna wa mutawu shaytanu makaryata ne shi yasa ba wanda ya ce ka kama magana shi dan makaryaci shi so dai shi dan ya taba faɗin gaskiya manzon sama ya gaskata shi ya faɗa yace a karanta ayatul kursi in an karanta ayatul kursi za a kuta daga sharrin shi manzon sama yace sadaqaka wa huwa kadhub yace yayi gaskiya yau amma ka sani makaryaci ne shi manzon sama bai ce masa wa huwa kadhib ba wa huwa kadhubun fa'ul shi kiriya shi makaryaci ne zunzuhutun makaryaci ne sunan kada a ji shi nan sannan darasi na biyar an na sihar kufurin mun ambace shi a baya cewa sihiri kafirci bi ittifaqin ulama saboda nassin qur'ani sihiri kafirci ne tsafi kafirci sannan na shida an na tafriqa bayna zawjayn min ashna ila ta'id istiha aya ta nuna mana lallai raba tsakanin miji da mata yana ɗaya daga cikin mafi munin sakamakon da sihiri yake afkarwa an faɗa mana hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi dan yana da gado a saman ruwa sai ya zo sai ya zauna sai ya dauko wani kandi sai ya tara ƴaƴansa ko kuma wakilansa sai ya ce su tafi su je su banna a ban kasa su halakar da yan adam duk wanda ya fi aikata mummunan aiki a cikin su to shine zai zai dauki wannan kambin ya dora masa akai ya zama shalile ya zama na kusa kusa shi sai su je su dawo sai dai ya ce ai ban kushe ba ina zuga wani har sai da ya aikata kaza sai ce lalla ta mutum kana ma wurin ya ma tuba har sai an zo na ƙarshe sai ya ce masa ai bai kushe ba da ya shiga wani gida sai da ya ta zuga wata mata ta zaba wa mijinta har sai da ya fita ta mijin ya sake ta zai fita gida yau da da rana ko da safe zai tafi wajen aiki ya ce ba zan dawo ba sai da yamma ga kudin cefane abu kaza nake son ki min sai ta ce ba zan yi ba ta saba ta aikata abin da yake da ta ga dama shi kuma ya dawo ya fita ta ga yunwa zan ar-rajulu ju'an huwa rajulu ghadban ko haka balagadi ya ce wai mai mai yunwa mai yunwa cikin mushi yake a ce mushi sanni ya ce lafiya ta lau ce na kwana ya ce ban gan shi ba ce gaishe ta ake fa ce a kawai fita gaisan da mutane aikin banza aikin wasu wai an gaida mutum yana faɗa yunwa ce to ga yunwa ya zai take mata to shi sai shi ya ce tabbas sai ya masa jinjina ya ɗauki wannan kambin ya ɗora masa haka to kaga rabuwa aure bala'i ne gashi can فيتعلمون منه وما يفرقون به بين المرء وزوجه yana cikin mafi munin sakamakon sihir darasi na bakwai an na sihir lahu haqiqatu sihiri tabbas za a iya ba mutum ya kama shi wa annahu yadurru wa yu'athiru bi idnillahi alqadri fa huwa sabab min al-asbab wa qadr min al-aqdar sabab sihiri qaddara zai iya cutar da mutum da izinin Allah izinin Allah shine Allah ne ya ga daman wannan abin ya faru wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa sihiri zai iya ma mutum tasiri shi yasa aka ce ka nemi tsarin sa kakkan jiya mun ambata a sunna abinda manzon sa ne ya ce ayi domin tsara kai daga sihiri darasi na takwas anna sihira la manfa'ata fihi babu amfani a cikin tsafi fata-fata a shekul sa'adi rahmatullahi alaihi ya ce ilmin sihiri mabarratun bahaba ilimin tsaki ilimin sihiri cutarwa ne tsantsa laisa fihi manfa'atun la diniyatun wala dunyawiyya ba amfani a sihiri ba za ka samu amfani na addini ba domin ka rabu da Allah sannan kuma za ka samu amfanin duniya domin ko da ka ga Allah ya ma ta lala ƙarshe lalacewa mutum yake so nawa mutane suke zuwa su su aure su mallaki wata su ce sai sun aure ta dole su ce ba ta son su su kuma su ce suna son ta dole sai sun aure ta ya je a yi mishi kulumbotai ƙarshe ta take kashe shi labarai da yawa sun tabbata haka ko ƙarshe ta za ta kashe shi so da ka tsaki ba yi da amfani ko a duniya ko a lahira ba yi da wani amfani kama yujadu almanafi'u الدنيوية في بعض المعاصي أي أو تساعد وسنوك الزوايا قد تسامع بعد كما يجيع الله ملوك تسكيتي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس أما وإثمهما أكبر من نفعهما توشي فات با أمفاني أسلم با أمفاني الدنيا با أمفاني اللاهرة با أمفاني الدنيا با أمفاني الدين شو مي أمفاني وانا بلاد أن تعلم السهر حرام وهو من أنواع العلم المذموم koyan sihiri haram baya halatta wani ya koyi sihiri haram ba a koyan jiya mun faɗa malamai da yawa sun tafi akan cewa hatta a rubuta wani littafi a ce wai gashi wai na sihiri ne ana koya wa mutane ba ta ka ce ai ya kafi gida kaza ko ya kafi gida kaza ga yadda ake yin wancan ga yadda ake yi a ba a kyale mutane a yi musu wa'azi cewa haramun ne kar su je kusa da shi kar su je kusa da shi kar su koya kar su iya sannan kuma a faɗa musu hanyar da za su tsara kansu daga gare shi annabi sama yake su ci ajuwa guda bakwai da safe idan mutum zai iya samun ajuwa ya ci da dinu a madina in ko ba zai samu damar cin ajuwa ba kullum ya rike azkar na safe da na baraici shi kenan da izinin Allah Allah ba zai sa ya ma tasiri duk wanda ya nufin ka da sharri ba zai same ka ba karanta falaki da lafi lokacin da za ka kwanta bacci duk waɗannan abubuwa masu sauki amma za ka ga muna sakaci da su darasi na sha ɗaya annahu yusabu man taraka zamban lillahi ta'ala duk mutumin da ya bar sako saboda Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki zai bashi lada saboda can ya ce walau annahu amanu wattaqu lamatubatun min indillahi khair in ka bar sako Allah zai baka lada manzon da sun ce kai nufin za ka yi sabo ka fada to za a rubuta ma ladan daya idan kuma ka aikata wannan sabo sai a rubuta ma zunubi na in kuma kai niyyar za ka aikata alkhairi amma baka samu damar yi ba za a rubuta ma lada daya idan kai nufin za ka aikata alkhairi ka aikata lada goma al-imam al-hasan al-basri yace kai mamakin mutumin da goman sa za ta yi kasa dai dan su yi sama an ce zunubi za a rubuta mushi zunubi na lada kuma za a rubuta mishi goma amma kuma sai ka waiga sai ka shiga sai ka leka wani sai ka ga wani ya shiga ciki wai ɗayan sa ta ja masa tarin jayi goma goma na ƙarshe an na tajira tubbalu tawbatu ila taba idan mai sihiri ya tuba za a karɓi tubansa saboda Allah ce walau annahum amanu wattaqaw lama tubatun min indillahi khair a cikin imanin da takwasu yana nuna akwai tuba inda sun tuba sun bar sihirin to da Allah zai ba su lada saboda haka za a ba mutum dama idan aka kama shi matsafi ne shi ya tuba in ya tuba sai a karɓi tubansa a ci gaba da mu'amala da shi a matsayin musulmi idan ya ki tuba har bayan kwana uku to shi ke nan ya kusano riddatan sai a kashe shi a matsayin ya yi ridda ba musulmi ba ne shi ba shi da haƙƙi ko ƙwara ɗaya a kan musulmi ba za su masa sallah ba ba za su masa wanka ba za su rufe shi a makabartarsu ba sannan baya halatta ya mutu wani sai Allah ya gafarta mishi so kanar Allah kake yi mutum ya mutu kafin sannan kace Allah ya gafarta mishi kamar kana wasa da Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani Allah shiryar da mu Allah madaukakin sarki ya dora mu akan daidai Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga miyagun ayyuka Allah ya tsakace mana zukatan mu Allah shirye ta da zuriyar mu ya sukuta matan mu Allah ya taimaki shugabannin mu ya ba su ikon yi mana adalci Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yi musu biyayya irin wacce yake so a mata a yi musu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته